إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام لقد سمعتم فيما سبق شيئا من بعد مسافة التي بيننا وبين النجوم والشمس والقمر وبهذه المناسبة خطبتنا اليوم على حدث عظيم له شأن في الإسلام ألا هو معجزة الإسراء والمعراج أما الإسراء فهي رحلة أرضية تمت بقدرة الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس وأما المعراج فهي رحلة سماوية تمت بقدرة الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماوات العلى حيث التقى بالأنبياء كآدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم ثم إلى سدرة المنتهى ثم اللقاء بجبار السماوات والأرض سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد من المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو إنه هو السميع البصير وقال تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رأوه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر من الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين آمنوا بالآخرة أتنا لهم عذابا أليما اللهم أسله لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأسله لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأسله لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زينة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر آمين رب العالمين يوم واتقيتي آه ganin abin da ya gabata sati biyu da ya huce mun yi magana kan halittar Allah subhanahu wata'ala kan ayoyin Allah na halittar samai da kasai mun ji irin bayani da ya zo na maganar tsakani ko nisa da yake tsakaninmu da wasu halittu na sama irin rana da wata da turmamu kuma duk wannan an ambace su ne a wancan littafi saboda ya tabbatar maka ya ja hankalinka sanin kudura Allah subhanahu wata'ala da hikimar Allah da yanda Allah tsara wannan duniya kashin dalilin kawo wancan ayoyi masu magana kan halittar samai da kasai yan uwa mun ji bayanai wanda yake illa mutum ya imani ne abin da ya huce kwallo dan adam sanin irin abin da yake nisan wannan tahiya muna magana ne a satin da ya gabata wancan muna maganar nisan tahiya tsakanin mutum mamuwa daya mai kusa ba bi ba wannan milirka ba tunan wannan dalilin kawo wannan kisa a yau dalilin wancan bulagoro da muka yi labari nisan tahiya na kawo wannan labari ko wannan masala don musan kullum idan ana maganar allah subhanahu wata'ala ba ka mai kiyasi da kwalluwarka da abin da allah ya ce kaza ne lamarin allah ba a shiga da kwalluwa illa imani kuran da abin da allah ya ce kaza ne kulluwa ka ka ce ka gano kaza kaza kaza a illa kurin ka yi imani in dai Allah ya faɗa abin nan haka yake lokaci ka huta zuciyarka ta huta amma maganar lisan ɗan adam ya huta wa muna maganar di ci gaba ɗan adam har a yau babu wata ƙasa ta duniya babu wata cibiya a duniya a yau da take shirin wani program na zuwa sama babu shi ko ma zuwa turmamu na ce muku har a yau program din da ake ci gaba da ake yi ana program ne na tura wata na'ura wadda za ta karo hango ta hango wasu turmamu har yau abinda ake kenan ƙulloluwa bincikensu a gano wasu turmamu na sauran su bana ba magan sama ɗaya ko ta biyu ba ta zo a wannan za mu gano Allah subhanahu wataala ya so ya gwada ma duniya yanda ya karama annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ikon shi akan komi yan wa duk wannan tahiyya da muke magana muna magana asarin subhanahu sama duniya ga Allah subhanahu wataala ya Isra'i da Miraj da annabi sallallahu alaihi wasallam yawa mai Isra'i tahiyya ta musamman da aka yi daga Makka zuwa Baitul Maqdis daga Baitul Maqdis zuwa sama ta ɗaya ta biyu uku hudu biyar shidda har ta bakwai har zuwa magare tikewa sitar munta yan wa duk wani tahiyar ba labari allah mai iko ne duk muna ba da wa abin ya yi ƙarfin mun sai masa saman duniya mako to duk wani tahiyar gaba ɗaya an yi ta cikin wani yanki lailan wani yanki kaɗan na dare aka wannan tahiya ta musamman da annabi sallallahu alaihi wasallama tun daga makka zuwa baitul maqdis zuwa saman bakwai zuwa magare tikewa yan uwa wannan bulaguro musamman Allah ya shirya shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wani yan uwa ta zamani hatta musulmi dai akwai masu raunin imani su suka yi aiki da kwallo su su kun tunanin su bisa sama a ko su sun da sai ya za a yi tahiyya wajen wata biyu wanda ya san baitul maqdis a ce cikin dare ka je ka dawo ka kwana a makka suka kurum kwallo su kurum ba ta dauka suka ce kai baiwa yan wa'ana har ma wasu musulmi masu rauni akwai suka yarda mai sai suka yarda suna ga suna ga kwallo yasin kwallo su ya za a yi aje maka a kaza kaza a dawo suna kun bai wa kan haka su karuce ma Allah balle da manyan kawuran har haka ɗan wani abin yawo kan tabbas Allah dake manzo Allah ya kuma shota taguwa wata dabba ta musamman daga Makka fitar Makka a can Allah gama mai da annabawa yayi musu jami'in sallah aka sama ta daya inda game da annabawa sai annabi Adam annabi Idris annabi Musa Ibrahim duk annaban Allah ya gama mai su a can bana abin da mai dogon tsawon gaske amma a takaice dai wannan balago da ake magana mai tsawon wannan har zuwa saman bakwai a yin shi a wani yanki na dare da muna magana yasin na adam mu yanzu nan wa wannan duniya ma ta yi ƙarfi mu ta yi ƙarfi na adam duniya wani mata mu ta yi ƙarfi na adam ta ba balago an yi shi a cikin dare guda zuwa saman bakwai gaba ɗaya yanda Allah subhanahu wataala a can ne ya ba mu da a can an wuce ma magana jibril he da yake inda kuri manzo Allah shi da kanshi suke magana da Allah kai tsaye ya magana da Allah subhanahu wataala kai tsaye amma akwai masu magana ganin Allah bai ga Allah ba wannan ya tabbata cewa magana masu kashi ba annabi ga Allah ba dan akwai ruwa cikin sai muslim ruwayoyi daban-daban an annabi ta yasu lillahi hal ra'ayt rabbak ta kuma suka magana sai annabi ya ga Allah ya rasul Abu Zur'a annabi tambaya ya rasul lillahi shin ka ga ubangijinka yace annabi na ga haske dai na zanga Allah haka Aisha take cewa duk wanda zai ba ku labari manzan ya ga Allah ƙarya ki ji Aisha tace cikin sai musulmi kina magana ga Allah ba ta so ba ba magana balle wani wani wani ce ga Allah manzan Allah ka bi ga Allah ba na magana wani dan wadai a wannan tahiyya a takeice aka ba annabi sallallahu alaihi wasallama salloli guda biyar bayan daga tun da daga 50 kisa shi doguwa a zo a rage a rage ta koma sallah biyar yan waye dawo to in wani matsala anan aiki da kwalluwa bayan ya dawo maka a daren guda ya gaya wa matan shi ka abu ga abin ta ce yanzu ta kace ka gaya wa jama'a ka wannan abun wannan abun ka gaya musu ya ce a dole kuna za su karita ne gaya musu dole gaya musu ya ba su labari a daren jiya na je betul makadis an tai da ni sama ta daya zuwa ta bakwai suka ce kuma sabuwa kuma yanzu abin da ka zo kenan a daren jiyan kai je kaudu su abin ma magana ba sama ba ya za a je kursu a dawo aiki da kwallo su karamar kwallo su wannan ya sa wasu masu raunin imani ta kaya ga sai abin da daman dai kurin sai suka dadda aiki da karamin kwallo su ko a nan anan aka samu kamar aka ce abubakar suka ce ya abubakar kaji kaji mutum kaji kaji mutum kaji abokin naka abin da ka sabo me yace wai yace a daren jiya ya je saman ya je kudus sama kaza kaza kaza wai je dare je kuji kaji kai sabuwa ko yace ya ga muku yace inda ga muku ya je tabbas ana aka sami siddiq abubakar siddiq ana nan samu sunan su suna shuba wasu ma ridda yace tabbas ya je daga muku yan wa'anan sun tara mutane da a ƙure shi su sun san gudun shi bai je ba sai to zo in ka ji kudu da betul makadis ga ya mana wuri kaza arewa misali kowa kaza na wace taga na wace gabas kaza ga ya mana cikin sai musulman zana ake cewa bin taɓa samun damuwa ba da bakin jikin wani rana na samu damuwa ƙware ko ina zo zai wani wannan wurin a cikin nake shikar wani wannan wurin Allah bada gama ta gano ci bada gama ta gano ci wannan wurin bada gama ta gano ci wallahi ko a ce taga taga taga hodi amma bai samu damuwa ce kai tsaye ko ya gwada mashi ga abin a gaban shi musulunci a gaban shi suna magana ko ya ga musulunci a gaban ya kallon shi ko a gwada mashi ce wuri kaza taga kaza wuri kaza dalla dalla ya musu bayani dalla dalla gaban su kamar yana kai abin Allah gwada mashi ɗan wani magana kiyasin Allah Allah ce kaza ba kiyasi da hankali ɗan uwa ɗan adam sau da yawa duniya yanzu ɗan ilimi suna aiki kuna abin su gani abu da yawa ya wuce wani misali zama a misali a yanzu duk ci gaban turawa Allah ya gwada wata aya da gajiya wasu mijin labarai labaru ana magana ovini ovini ovini wannan kan shi kasawa ce ta dan adam halitta ce a wannan duniya take zauwa duk shugaban turawa sai ƙarya ce kuma bai bayyana halitta ce halitta mai sunan halitta amma ce suna da tahiya gusawa kamar kibta ido kuma suna da abin wanda ya wuce lisan adam na'ura ba ta iya ganin su amfani ba ganin su amma idan ka iya ganin su kana ganin su idan ka sun je wuri da yawa cikin turai cikin amurka wannan balijin ko amurka halitta ce amma har yau dan adam ta yi ƙarfi shi me suka ce ovini bisa ya obinu kenan obije wala no identify wata halitta sai suka sa mata wai halitta mai tashi da hanzu ba gano ta ba yau aje ma gano ta yan wata haka kenan kullum idan Allah ya ce kaza kai naka kun kai imani yan wa muna muna magana girman samai kasa kasa ko to yan wa ku diba hikimar Allah Allah guda mutane kasa wasu anan a dare guda ɗan yankin dare an je wani tahiya an dawo an kwana a gida haka yana komai aka ce Allah ci dan wakurin ka yi imani ka girma Allah lamarin Allah daban yake mai hankali kurin ya yi kokarin sadakawa idan Allah ya ci kaza ne kurin ka yarda abin su kun zaka nema shin Allah ya hudi ya za qur'ani an kare a sunna ce ta inganta na kurin ka yi imani ka girmama Allah ka yi wa menene da girman a takaice matsayi na masu wannan matsayi masu rauni gwada isa da jin kai iya gama kai ya kawo wala duk shirme ne dan adam shirme ne ba wani da kai kawo kurin dagawa ce ta isa ma girman kai ba kowa bane kai ba abin da mai neman tsira mai neman kubuta kurin sadaka ga Allah subhanahu wataala Allah ba mu ikon bin dokokin shi kurin zamu ci